أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu damar haɗuwa a wannan yammaci na alhamis ko wannan yammaci na alhamis ɗaya ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 lalle muna meƙa gaman magodiyanmu ga Allah da ya ba mu dama halarta wannan wata mai albarka da dama daga cikinmu wancan wata na ramadan a shekarar da ta gabata an yi wannan watan da su amma yau babu su kenan mu da allah ya kama wannan lokaci ya sa maka gangawan ga wata cikin ƙoshin lafiya mu allah godiya sannan wanda suka gabace mu daga can yan uwa da suka rasu Allah bai kawo su wannan lokacin mabalisa azumci wannan wata mai albarka tare da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki da kyawawan sunayen shi da sofin shi masu kamala ya ji kansu ya gafarta musu ya sa sun huta mu kuma idan ta mu tazo ya Allah ka sa mu cika da imani ayyukan mu na gari ya Allah ka karba mana wannan wata ya Allah ka ba mu ƙwarin himma da ƙwazo mu ribace su mu ribace shi ta hanyar aikata ayyuka na gari masu alkhairi bukatocinmu na alkhairi Allah duka ka sani Allah ka biya mana dukkan abin da ke takura mana ko ya dame mu Allah ka yayi mana shi maras mu ya Allah ka ba su lafiya a gida suke ko a likita wanda ke kan fatauci daga cikin musulmi ya Allah ka kiyaye su ka sa su isu gida lafiya ko ka sa su isa inda za su lafiya a yau insha Allah za mu tashi farkon suratu nuh wadda suratu nuh سورة مكية لتكي آيوي إشرين لتقص مي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سورة نوح mafi girman abin da take tattaunawa a kai shine labarin annabi Nuh alaihi salatu wassalam da yadda ya ta yin gwagwarmaya a cikin mutanensa kusan shekarar dubu ba shekara hamsin sannan kuma da labari na abin da ya shafi mutanen shi yayin da suka an gare mishi yaya Allah ya yi da su bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace inna arsalna nuhan ila qaumi lalle Musa Allah mu ne muka aiki annabi Nuh ila qaumihi ya zuwa mutanen shi mu ne muka aika shi a matsayin manzo da saƙonmu ya jema mutanen shi an anzir qaumaka cewa ka gargadi mutanenka min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai raɗaɗi ta zo musu wannan azaban mai raɗaɗi abdullahi dan abbas ya ce ana nihin azaba gobe da kiyama wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da shi shine tun gabanin azabar tufanu ta zo musu wadda azabar tufan sanadiyar zo musu shine kangare ma manzo da suka yi da kin da'a da biyayya akan manzon da Allah ya turo musu shine annabi no shi yasa Allah ya girmiyar da su ta hanyar sabko musu ruwan tufan annabi nuh alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni daga cikin manzannin da Allah ya turo a doron ƙasa gabaninsa dukkan wanda suka shuɗi annabawa ne amma shine farkon manzo da Allah ya turo a doron ƙasa domin ya zo ya galgaɗi al'ummarsa wanda kuma al'ummarsa su ne farkon al'ummar da suka saki tauhidi bayan wanda suka gabata gabaɗe kan tauhidi suke kenan al'ummarsa su ne suka fara yin shirka ta hanyar bautar gumaka ina fata an gane sai Allah ya turo musu annabi Nuh alaihi salatu wassalam domin ya gargaɗe su ya ja kunnan su su koma zuwa ga bauta Allah shi kadai su nisanci bautar gumaka tun gabanin azaba mai raɗaɗi ta zo musu قال يا قوم إني لكم نذير مبين النبي نوح da ya zo wurin mutanen shi ya ce da su ya qau ya ku mutanena inni lakum nadhirun mubin lalle ni game da ku nadhirun mai gargadi ne mubinun mabayyani na zo ne dan in gargade ku game da azaba mai radadi matukar ba ku dawo kuka yi imani da Allah ba matukar kun dage kuna yin shirka da Allah madaukakin sarki an ibudu Allah wattaquhu wa ati'un ku bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wattaquhu ku tsorace shi wa ati'un ni kuma kuma na biyayya da da'a abu guda uku aka nema ga mutanen annabi Nuh na farko ku bauta ma Allah shi kadai wanda bautar Allah shi kadai zai kore yin shirka da Allah madaukakin sarki abu na biyu ku shi tsoron Allah wanda jin tsoron Allah madaukakin sarki shine biye umarnin Allah maɗaukakin sarki gwargwadon iyawarka sannan nisanta abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane ka wa ati'un sannan ku yi da'a da'a a kaina ni annabi no da na zo muku da manzanci daga Allah maɗaukakin sarki idan kuka yi hakan bi ma'ana idan kuka yi imani da Allah sannan kuka ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa sannan kuka mini biyayya ni annabi no da abin da na zo muku da shi na tsako daga wurin Allah shi kuma Allah ya lakum min zunubikum Allah maɗaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku ina fata mun gane Allah zai musulmi zai gafarta musu zunubansu yana duk wanda ke da tauhidi da Allah ya kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta baya yin shirka da Allah maɗaukakin sarki da komai sannan ya kasance mai takawa game da Allah maɗaukakin sarki yana kiyaye dokokin Allah sannan yana yin biyayya game da manzan da Allah ya turo masa sakamakonsa Allah zai gafarta masa zunubansa shi yasa annabi Nuhu ya ce idan kuka yi wannan ababen guda uku Allah zai gafarta muku zunubanku sannan ya jinkirta muku ya zuwa wani ajali da aka sanya ma suna inna ajalallahi idza jaa lalle ajalin da Allah ya sa idan ya riga ya zo la yu'akhkhar Allah ba zai jinkirta ba lau kuntum ta'lamun inda a ce kun sani malamai suka ce me ake nihi da yaghfir lakum min dhunubikum wannan min menene mauqa'in ta ana wasu malamai suka ce min wurin nan sila ce za'ida kenan sila ce za'ida ta kadirin zancen idan har kuka yi haka yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku gaba ɗaya kamar da imamu siddi ya faɗa haka wasu malaman suka ce wannan min littabi'id ce idan ko ya kasance littabi'id ce sai ma'anar ta kasance yaghfir lakum ba'd dhunubikum zai gafarta muku wani shashi na zunubanku idan ko wani shashi ne kaga ashe ba dukkanin zunubai bane zai gafarta muku zunuban da ke tsakankaninku da shi kawai amma zunuban da ke tsakankaninku na sauran bayu ƴan uwanku na cin haƙƙinsu da zalunta su wannan kam Allah ba zai gafarta muku ba sai ƴan wannan naku sun gafarta muku ina fatan mun gane kaga daga nan za mu gane ashe laifi tsakankaninka da ubangijinka duk girman shi idan ka koma ga Allah ka tuba Allah zai karɓe ka kuma ya yafe maka amma laifin da ke tsakankaninka da ƴan uwanka ta hanyar zalunta su cin haƙƙinsu cin namansu walaƙanta su da makamantansu wannan Allah ba zai yafe maka ba matuƙa ‘yan uwan nan naka ba su yafe maka idan kana son Allah ya yafe maka ta ɓangaren waɗannan ‘yan uwan naka da ka zalunta sai ka nemi su halatta maka wannan zaluncin da musu idan suka halatta maka suka yafe maka sai Allah ya karɓi tubarka kuma ya yafe maka idan ko haƙƙi ne na al'umma ka ɗoka misali kai wani jagora ne ko mataimakin shi daga cikin mutanen da aka wakkala su a matsayin masu aminci dangane da dukiyar talakawa dukiyar ƙasa ka mamaye ka kwashe cikattu bakka shine wannan dukiyar ka maida ta gaba ɗaya in kuɗin sata ne kuɗin fashi da makami ne kuɗin yaudara ne kuɗin moɗi da caca ne cikattu bakka shine ka maida su in ka san wanda ka zalunta da ransu da rayuwarsu sai ka maida musu idan kuma babu su baka da hanyar da zaka iya maida musu baka san inda suke ba sai ka yi taraba kuɗin nan da ni yi musu sadaka kai ba za ka ci su ba za ka yi amfani da su ina fata mun gane in ko kuɗi ne ka tara ta hanyar moɗi da caca da makamantansu to wannan kuɗin sai dai ka shigar da su cikin aiki na gama gari na musulmi gaba ɗaya gyaran hanya ne gyaran wani wuri da amfanin musulmi ne gaba daya sai dai ka sa su anan misali kwalihi gwalalan masallaci da gwalalan makaranta gyaran titi da hanya da wuraren da suka ɓaci to a wannan lokacin sai a karɓi tubarka amma ba za ka tuba ba kana kwashe da dukiyar mutane tsammanin ka Allah zai yafe maka ba sam sai ka mai da wannan dukiya wanda bahaushe ke cewa tuba muzuru kaza a bakin shi ina fatan mun gane yanzu sai ka tuba ka mai da dukiyar mutane a wannan lokacin sai Allah ya karɓi zunubanka wasu mutanen suka ce wannan min bi ma'ana an ce Allah zai kawar da kai game da kurakuranku ya yafe muku su gaba ɗaya yanan yaghfir lakum min dhunubikum sannan wa yu'akhirukum ila ajalin musamma sannan ya jinkirta muku ya zuwa wani ajali musamman wanda aka mishi suna malamai nan ma suka ce wani irin jinkiri ake nufi wasu suka ce abinda ake nufi da jinkiri nan shine za a sanya albarka a cikin rayuwarka shekara goma za ka yi ko ishirin ko talatin ko arba'in ko hamsin da makamantansu sai Allah ya cika su da alkhairi da albarka kaga kana raya su da hanyoyi na da'a da biyayya ga Allah yin ayyukan alkhairi da makamantansu kenan kaga rayuwa kuma tana cike da albarka da alkhairi wasu malaman suka ce abin da ake nufi da jinkirta ma rayuwarku ko kuma ajalinku shine a daɗa muku a cikin kwanakanku an ƙaddara maka shekara hamsin za ka mutu amma sanadiyar yawan yin ɗa'a da aikin alkhairi da kake sai a daɗa maka daga cikin shekarunka a jinkirta ba za ka mutu ba daidai shekarun da aka iyakance maka wanda kuma an samu magabata da suka yi wannan fassara kama abdullahi dan abbas yace za a jinkirta muku ne daga cikin shekarun da aka kaddara hadisi ya zo a cikin sahihin bukhari da sahihin muslim hadisin anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah annabi yace duk wanda ke so yake kauna a yalwata masa cikin arzikinsa da yana da jari kaɗan ya bunƙasa ba abin da masu taso suke so kamar haka ya ga jarin shi kullum ci gaba yake haɓaɓɓaka yake ƙaruwa ake samu ba ragowa ba to ga hanyar da za ta sa wannan ya samu kamar yadda annabi ya faɗa duk wanda ke so a yalwata masa a bunƙasa masa hanyar arzikinsa arzikinsa ya dinga ƙaruwa ba wai yana ragewa ba kuma a jinkirta masa a cikin ajalinsa a daɗa masa yawancin kwanakai to ya sada zumunci sada zumunci yana daga cikin ababen da suke sa arziki ya yalwata ya bunƙasa sada zumunci yana daga cikin sababban da suke sa a jinkirta maka daga cikin ajalin da aka kaddara maka zaka mutu akai sai a ƙara maka adadin kwanakai ya ake sada zumunci shine ka ziyarci ‘yan uwanka na jini makusanta ina fata mun gane ‘yan uwanka wanda kuke uwa guda uba guda ‘yan uwanka da kuka hada uba guda kawai ko ‘yan uwanku da kuke uwa guda kawai ko kuma ‘yan uwan ubanka da kuke da suke uwa guda uba guda da mahaifanka ko kuma ‘yan uwan babanka da suke uwa guda da mahaifinka ko kuma uba guda da mahaifinka ko ya kasance ‘yan uwan mamaka matafaska uwa da uba da ‘yan uwanta ta fuska uba kawai da ‘yan uwanta ta fuska uwa kawai na kusa da wanda ya fi shi kusanci ka ziyarce su sada zumuncinsu shi ne idan kana da dukiya Allah ya baka ka ba su daga cikin wannan dukiya ina fata mun gane wannan shine sada zumunci mafi karamcin abin da za ka yi wurin sada zumunci in ba ka da komi shine ka je ka gansu ka ga halinsu ka gaishe su ina fata mun gane amma mafi yawan mu yau sai muka ɗauki na ƙarshen ko da muna da halin sada zumunci mai kuɗi idan ya je gaisuwa ce za yi in ma ya je kin wanda galibi masu hali yau halin siyasa sun yi takabburanci ta yadda ba za su iya ziyartar danginsu wanda ba su kai su matsayi da dukiya ba sai dai dangin nasu ko da ya fi su shekaru ta fuskar girma shi ya garzayo zuwa gaishe su a gida ganin cewa sun samu wadata ganin cewa Allah ya ba su arziki kaga wannan ba daidai bane ka she ka ziyarci su kai da kanka ka duba halin su ka ga yaya suke ciki suna buƙatar tallafi na abinci ka ba su ba su da lafiya suna buƙatar tallafi tallafa musu suna buƙatar ‘ya'yansu su yi karatu ba su da cikakken halin da ‘ya'yansu za su yi karatu biya musu ba su kuɗi su kyautata rayuwarsu gwalgwadon abin da Allah ya baka kuma ka yi gwalgwadon abin da Allah ya maka ‘yan halin ka babba ne ka yalwata in tsakatsakiya ne kai ma ka yi tsakatsakiya in mai karamin hali ne kai ma ka yi karamin hali gwalgwadon yadda Allah ya sare maka to duk wanda ya kasance yana yin haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah zai yalwata masa cikin arzikinsa arzikinsa zai dinga bunƙasa yana yawaita ya kasa gano ta ina kuɗin suke karuwa akwai wani lokacin da zaka ga dukiyarka tana karuwa kai ka san ba wai jarin da ka sa bane yake kawo maka wannan ci gaba kawai wata ni'ima ce da rahama daga Allah madaukakin sarki sakamakon wasu ayyukan alkhairi da kake aikatawa haka imamu albani rahimahullahu yake cewa wannan hadisi nassi ne karara da ke nuna cewa lalle sada zumunci sababi ne da kan daɗa dukiya da adadin kwanakai a rayuwa imamu tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisi daga anas dan malik anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu wa gare shi yace sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' aikata ayyukan alkhairi suna kare mutum daga halaka ina fata mun gane idan kana yawaita aikin alkhairi sadaka taimako tallafi yawan nafilfili da makamantansu hakan yakan sa Allah ya kare ka game da wata halaka ko wani abin da ke kama da haka idan suka riske ka a rayuwarka ko a dukiyarka sannan kuma annabi ya ce sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabb sadaka a asirce ba wanda ya sani tana bice fishin Allah ka yi wasu ayyukan da ya kamata koko Allah ya cancanta Allah ya kama ka wannan laifi ya fishi da kai to idan kana yin sadaka a sirrance to Allah zai jaye wannan fishin ba zai fishi da kai ina fata mun gane kenan kaga yawan yin sadaka ta sirri sadaka ta sirri ta fi sadaka ta bayyane wanda kowane kuma da wurin shi ina fata mun gani sadaka ta bayyana ma menene ake nema dai ga mutum yayi ikhlasi ya kyautata niyyar shi dan Allah yi ba yayi bane dan yabo ba yayi bane dan neman suna ba yayi bane dan a ce yana yi shi dai yayi ne dan neman kusancin Allah masu yabon ya masu yabo ko da sun yabe shi hakan ba zai dada mushi himma ba yayi abin da bai saba yi ba ina fata mun gani masu aibata shi su dinga cewa wani dama yana yi dan a gani ai dama yana yi ne ba dan Allah ba ba za su dakushe mishi himma shi wurin aikin da ya saba yi dan Allah ba kenan yabo mai yabo ba zai bata shi ba haka zargin mai zargi ba zai tasiri akan shi ba wannan shine ake ganin yana yi dan Allah ina fata mun gane sannan akwai sadaka ta sirri wanda babu wanda ya san wanda ya wannan sadakan daga kai sai Allah sai wanda ka ba to wannan sadaka ta sirri ta fi kusa da yin ikhlasi sama da sadaka ta bayyane amma kowace kin abinda ake bukata ga mutum ne ne ikhlasi da yi dan Allah ina fata mun gane idan kai ikhlasi kai dan Allah sai ka samu sakamakon hakan a wurin Allah idan kai dan mutane su gani su yabe ka sai a barka da waɗannan mutanen da kai dan su su baka sakamako wanda kuma su ba su da sakamakon da za su baka ina fata mun gane sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wasilatur rahimi tazidu fil umr sada zumunci yana dadawa a cikin adadin kwanakai sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke sa da zumuncin dangin shi ya je ya leka su ya kyautata musu ya musu ihsani gwargwadon iyawa to Allah zai dada mushi a cikin kwanakan shi haka wasu malamai suka ce kuma wannan hadisin za a bar shi ne bisa ga zahirin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce shine Allah ne ya ce yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akharu law kuntum ta'lamun sai Allah ya ce قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Allah ya ce, Ƙala Rabbi, annabi Nuh, alaihi salatu wassalam, ƙala ya ce, Rabbi ya Ubangiji na, inni da autu ƙaumi lailan wa nahara. Lalle ni kam, na kira mutane na lailan da daddare wa naharan kuma na kira su da safiya. Bi ma'ana nan annabi Nuh kamar yana kai hanzan mutanen shi ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Abin da aka sa ya yi na isar da manzanci ya aikata, ya yi yayi ya kire su da daddare ya kire su da safe zuwa ga sabauta mu Allah shi kadai kar su hada shi da wani abin bauta wanda ba shi ba su yi abin da Allah yake so game da shi sannan kuma su mishi da'a da biyayya ya ci ya Allah na yi bi ma'ana Allah na isar da sako mutanen sun kiya Allah ka ka bani taimako a kansu sau da Allah ya riga ya san da cewa shi annabi Nuhu alaihi salam ya isar da sakon kuma annabi no bai kassara ba bai kasa ba yayi da'awar gwalgwadon abin da ake so yi ya kira su iya iya musu ya kira su da daddare bai bar su ba ya musu wa'azi da daddare ya bi su gida gida loko loko ya bi su wuri wuri haka bai bar su da safe ba ya bi su loko loko wuri wuri yana kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki da bautar shi shi kadai ba tare da yin shirka da shi falam yazidhum du'a'i illa firar ya Allah ba abin da da'awata ta daɗa ma mutane na illa firaran face sai gudu da tserewa game da kiransu da nake zuwa ga Allah maɗaukakin sarki haka imam al-qurtubi ya fasarta wannan yace ai tabaudan min al-iman ba abin da da'awata ta tsinana musu sai nisance ma imani da gaskata kai Allah maɗaukakin sarki sun ki su karba kenan wa inni kullama da'awtuhum kuma ni kam a duk lokacin da na kira su na bayyana musu girman Allah na kira su zuwa ga bauta Allah shi kadai litaghfira lahum domin ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya an yatsun su a cikin kunnayensu su dadi kunnan su su taushe ta yadda ba za su ji abin da yake faɗa wastaghshaw thiyabahum sannan kuma su lillibe jikinsu da kanuwansu da kayansu su naɗe kansu gaba ɗaya ta yadda ba za su ganni ba wa asarru su dage akan kafircin da suke yi wa stakbaru stikbara su yi girman kai matuƙar girman kai suke karɓar gaskiya thumma inni da autuhum jihar yace sannan na kira su jiharan a fili gaban kowa da kowa bi ma'ana annabi no yana bayyana ma Allah tare da cewa Allah shine mafi sanin abin da ya aikata yadda halin mutanen su suke ba hanyar da bai bi ba dan kamnasu da shari'a da kiransu zuwa ga Allah suka ki suka yi suka ki su imani da shi suka ki su yarda da Allah madaukakin sarki suka ki su mishi biyayya da da'a kamar yadda haka kafiran makka suke mushrikai sai su ce la tasma'u li hadha alquran yanda annabi ke karanta alquran kada ku shurar wannan alqur'ani wal ghawfihi la'allakum taghlibun wanda al-israr dagewa akan zunubi da takabburanci abu ne mai muni yana daga cikin mafi girman laifi imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin al-adab al-mufrad da imam ahmad cikin musnad da isnadi mai kyau an abdullah bin amr marfu'an irhamu turhamu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa irhamu ku yi tausayi ku ji kan wasu turhamu kuma sai a ji kanku waghfiru yughfaru lakum ku yi afuwa ku yi gafara kuma sai a gafarta muku wa wailul li aqma'il qawl annabi yace bone da azaba sun tabbata ga mutanen da za su ji magana sannan su kibiyarta wa wailul lil musarrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun annabi yace azaba ta tabbata ga mutanen da suke dagewa akan aikata laifi alhalin sun san aikata laifi suke kaga ashe dagewa akan aikata laifi abu ne mai muni wanda shari'ar musulunci ta ki haka annabi nuhu ya ce mutane shi suka dage wa asarru suka dage akan aikata kafirci da shirka wastakbaru istikbara suka yi girman kai matuƙa girman kai thumma inni da'awtuhum jihara ya Allah sannan na kira su jiharan gaban kowa a fi thumma inni a'lantu lahum sannan na bayyana musu kira qarara ta hanyar cire sauti na sama-sama wa asarratu lahum israra sannan na sirranta da'awa tsakankani na da su matukan sirrantawa ba hanyar da annabi Nuhu bai bi ba dangane da mutanensa suka kiya yayi da daddare yayi da safe yayi a gaban mutane gaban kowa da kowa yayi a kebance yayi ta hanyar daga sautin shi sama-sama yana kiransu su sannan ya yi a asirce ya kirawa mai gaya mashi kira ga ƙungiyar ƙarshe suka ƙi sun imani da shi kaga da annabi nuh alaihi salatu wassalam ya yi ta gwagwarmaya da mutanen shi akan sun imani da allah suka ƙi kaga kuma usulubin da annabi nuh alaihi salatu wassalam ya yi wurin kiran mutanensa a yau mu al'umman mu ta yau wa'azi sau nawa ake shi ba mamaki so ɗai kake halarta shi a ce ma ana yin shi a rana so ɗai a dare kullum kaga bai kai irin wa'azin annabi no a gan mutane shi amma duk da haka wasu takura suke sana ganin an matsa kullum wa'azi kullum jan hankali kullum nasiha to ina da a ce irin na annabi no aka mu a yi da daddare a yi da safe a yi da rana a biyu ku cikin gidajen ku ai a sirrance ai a bayyane da mutane za su jirgin Allah ya sama da ci haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ta gwagwarmaya da su fakultu staghfiru rabbahu nace ma mutane na ku nemi fakultu staghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijinku innahu kana ghaffara lalle shi ubangiji madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne ga wanda suka tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka yursilis sama'a alaikum bidara zai turo muku sama abinda ake nihi da sama nan ruwan sama kenan dan aka ambace as-sama ana nihin ruwa ne zai sabkon muku ruwa midiraran wanda suke kwarara suna zuwa da ƙarfi kenan wa yumdidukum bi amwalin wa banin sannan zai karfafe ku ta hanyar ba ku dukiyoyi sannan zai ƙarfafe ku ta hanyar ba ku ‘ya'ya wa ya ja'allakum jannatin sannan ya sanya muku gonakanku su yi albarka su fitar da amfanin cikinsu wa ya ja'allakum anhara sannan ya sanya muku koramu suna gudana ƙarƙashin gonakanku da za ku nemi gafar ubangiji kenan wataran wani mutum ya zo wurin alhassan alhassan albasari kenan da ya zo wurin shi sai yake kai koke yana gaya mushi cewa akwai matsalar fari a wurinsu ba su samu dama na kwarai ba sai hassan albasar ya ce mishi ka je ka yawaita istighfar wani mutum ya ƙara zawa wurin shi a fada shi ya ce hassan abinda muke fama da shi shine mu kuma talauce da mu ba mu da hali sai ya ce mishi kai ma ka je ka yawaita istighfar wani mutum ya zo wurin shi ya ce ya hassan roƙon mini Allah ya bani ‘ya'ya ya ce da shi je ka kai ta istighfari wani mutum ya zo wurin shi ya ce mu kuma ƙasar mu ta kekeshe ta bushe yace da shi kai ma je ka kai istighfari sai na fada suka ce mishi wannan wani irin amsar ce mutane daban-daban buƙatar su daban-daban kuma kowane kaje ka ce mishi je ta istighfari me yasa haka ne sai ce ai wannan maganar da na gaya muku ba ɗaya da na gaya muku da ra'ayina ko kuma da san raina haka Allah madaukakin sarki ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara idan kuka yi haka yursilis samaa alaykum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar duk wanda ya dage da yawan istighfari yana neman tuba a wurin Allah madaukakin sarki to Allah zai yalwata masa a cikin arzikinsa in baya aihuwa Allah zai ba shi aihuwa sannan kuma idan mutane suka koma ga Allah ta hanyar yawan istighfari da tuba idan fari ya dame su ƙasa ta ƙeƙashe ruwan sama san ki sabka Allah zai jika su da sabkar da ruwan sama haka idan suka dage da yin istighfari a wurin Allah madaukakin sarki zai sanya koramu su rika gudana a cikin garaken su da gonakansu kaga ashe istighfari ba karamin muhimmanci gare shi idan kana yawaita yin shi za a gafarta maka zunubanka bayan an gafarta maka zunubanka za a yalwata maka cikin arzikinka a rayuwarka idan ka gana da kyau a ce mutane sun duƙufa wurin yawan istighfari ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Allah madaukakin sarki yace malakum la tarjuna lillahi waqa me ya same ku ne da ba za ku zo ku girmama Allah madaukakin sarki matukar girmamawa wa qad khalaqakum atwar hakikan Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku ya samar da ku atwaran yanayi bayan yanayi hali bayan hali da babu ku ya samar da ku sannan ku kasance ɗigon mani a cikin cikin iyayenku daga ɗigon mani kuka shirkita zuwa ga jini zuwa ga tsoka aka lullube wannan tsoka aka sanya ƙashi a cikinta sannan aka fitar da ku a duniya tun daga yanayin jarintaka zuwa yanayin rarrahe da zama da tashi sai ku kasance mutane masu kamala wanda sun iya makansu komai dan mi ba za ku girmama Allah madaukakin sarki matukar girmamawa ba dan la tarjuna nan daga arraja'u ne wa huwa tama shine kwadaituwa me yasa ba za ku kwadaitu ba wurin girmama Allah madaukakin sarki wanda Allah nan shine samar da ku atwar alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa shin ba ku gani da idanunku cewa yaya Allah madaukakin sarki ya halicci sammai guda bakwai tibaqan wata akan wata ku diba ku ga yadda halittar sammai take da yadda suke da girma wata akan wata yaya Allah ya halicce su waja'ala al-qamara fihinna nura ya sanya wata fihinna a cikin su nuran mai haske da zai haska mu wa ja'ala shamsa siraja sannan ya sanya fitila ya sanya rana a matsayin fitila a gari kaga Allah sai ya ce wata haske saboda hasken wata baya cutarwa baya kuna kuma hasken wata yanayi ne bayan yanayi saboda wata yana da masabkayya a sarwan sama daga wannan masabki yana yanayi kaza daga wannan masabki yana yi kaza yana girma yana girma har ya cike sannan kuma ya fara sabka sannan sannan har ya koma dan guntu har ya bace saboda me dan ku iya tantance adadin kwanakai da farkon wata zuwa ƙarshen wata sannan ya sanya muku rana a matsayin fitila da in ta fito dukkan wani duhu ya kau wanda za ku iya gane sa'at awawin da kuke ci ku iya tantance lokutan sallan ku da makamantansu wallahu ambatakum minal ardi nabata kuma Allah madaukakin sarki shine ya tsirar da ku minal ardi daga cikin ƙasa na batan matuƙar tsirarwa bi ma'ana Allah shine samar da ku ya yada ku a cikin ƙasa matukar yada thumma yu'idukum fiha sannan Allah nan zai mayar da ku fiha a cikin ƙasa wa yukhrijukum ikhraja kuma ya fitar da ku matukar fitarwa kenan Allah madaukakin sarki yana tuna muku ni'imomi daban-daban da shi ke muku wanda wannan ni'imomin in kana da hankali ba a gurɓata maka fitararka ba za ka gano cewa Allah shi kaɗai ya cancanta abauta mace subhanahu wa ta'ala banda shi babu mai irin wannan ayyuka shi yasa shi kaɗai ya cancanci bauta shi ya samar da ku daga babu sannan zai zo ya kashe ku sannan kuma ya tashe gobe alkiyama ya sakan ya ma kowa daga cikin ku akan abin da ya aikata a rayuwar duniya wallahu ja'ala lakumul arda bisata Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa bisatan a matsayin shimfiɗa ku juya a kanta yadda kuke so irin yadda kuke juyawa a matallinku ko ku a shimfiɗinku yayin da kuke barci a kai haka Allah ya muku ƙasa ya shimfiɗa muku ita ya ɗarme muku ƙasa da duwar watsu ku yi abin da kuke so a kai ku yi gine-gine a ciki ku yi rami cikinta kuna masu neman arziki ƙasanta sannan ku yi fatauci a kanta ku yi shuke-shuke a kanta ku yi gidaddashin da za ku samu nutsuwa a kanta duk wani ne muku wannan ni'ima in ba Allah maɗaukakin sarki ba litasluku minha subulan fijaja Allah ya muku haka ne domin ku shiga daga cikin ƙasa subulan hanyoyi fijajan masu faɗin gaske ku yawo cikin doron ƙasa don ku gano Allah madaukakin sarki da girman shi da kuma cancanta sa da bauta sai Allah ya ce qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا التي قال نوح Nuhun alaihi salatu wassalam ya ce, Rabbi ya Ubangiji na, innahu ma'asauni, lalle mutane na sun saba min, sun kangare min, sun kisa mini biyayya ko da, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Suka bi waɗanda ba abin da dukiyarsu ko ‘ya'yansu za su daɗa musu sai hasara. Yawana suka bi manyan gari, suka bi jagororin gari masu dukiya da ‘ya'ya wanda waɗannan jagororin garin da suka mallaki dukiya da 'ya'ya dukiyoyin nan nasu da 'ya'yansu ba za su amfana musu komi ba sai ƙasa wa makaru sun tsara makirci daga ƙasa makaran kubbara makirci mai girman gaske wa qalu la tadharunna alihatakum sai suka ce wa junansu suka ce ma mabiyansu la tadharunna alihatakum kada ku sake ku bar allolinku da ake da'awar ku bar su kar ku bar su ku kiya ku bauta musu su ne alloli na gaske la tadharun na alihatakum kar ku bar allolin nan naku kar ku ji da'awa annabi nuhu da yake gaya muku cewa a bauta ma Allah shi kadai kar ai shirka da shi a nisanci wannan allolin kar ku ji haka kar ku mushi biyayya ku rike allolin ku matukar rikewa wala tadharun na waddan sannan kar ku kuskura ku bar wadd wala suwa'a haka kar ku bar suwa'a ku bauta masa wala ya gusa wa ya'uqa wa nasara harka kar ku bar ya gus kar ku bar ya'uq kar ku bar nasara ku bauta musu sune allolin haka manyan suka dinga yin wasiya ga mabiyansu wa qad adallu kathira Allah ce haƙiƙan waɗannan gumakan sun batar da dama daga cikin mutane ko kuma waɗannan jagororin sun batar da dama daga cikin mabiyansu akan kafirci sun batar da su daga barin hanyar tauhidi da bauta Allah shi kadai wala ta zai da zalimina illa dalala ya Allah kada ka daɗa mu azzalimai komi illa dalalan sai face bata akan batarsu wannan ita ce addu'ar da annabi no ya fara yi akan mutane shi ina fata mun gani waɗannan allolin da jagororin suka ce mu mabiyansu su riƙe su wurin bauta kar su yi kuskura ko ko kar su yi sakaki game da bautarsu hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce asma'u rijalin salihina min qaumi nuh waɗannan mutanen sunayen mutanen ƙware ne daga cikin mutanen annabi nuh wad da suwa'a da yahusa da ya'uqa da nasra waɗannan mutanen salihan bayu ne mutanen kirki ne waliyai ne shehunne ne na gaske lokacin da suka mutu suka bar duniya sai almajiransu suka ce ya kamata a ce waɗannan malaman nan namu mutanen ƙwarai masu nagarta mu yi hoton gumakansu a inda suke zama saboda idan muka dibi hotonsu sai su tuna mana da yadda suke bauta ma Allah mu ma sai mu zabara mu yi ƙwazo wurin bautar Allah dan haka sai suka yi haka a wancan lokacin sai su je wurin inda suwa yake sai a yi gumkinsa wadda shi ma a je a yi gumkinsa da ya hosa da ya uka da nasara duka su ma inda suke bautarsu da inda suke ayyukan alheri sai aka je aka yi gumukansu a wurin ba don komai saboda a kalle su a yi bautan Allah in aka gansu a tuna Allah maɗaukakin sarki a san irin yadda suka yi ƙoƙari sai wanda ya kalle su shi ma ya ƙoƙari haka shi ɗan yi musu wahayi da farko abin kamar da gaske kamar abin ƙwarai amma lokaci da ya ja waɗannan mutanen da suka san wannan labarin suka mutu wanda suka biyo baya sai suka ce waɗannan su ne alloli na gaske abin bauta don haka abota musu shaidan ya kama musu ya nuna musu cewa waɗannan su ne allolin da iyayenku da kakanninku suka kasance suna bauta don haka kuma ku bauta musu kaga illa yin gumki kenan ina fatan mun gane illa yin gumki na wani salihin bawa ko mutumin kwarai wanda yin gumkinsa fitina ce akan al'umma wata ran zai kasance abin bauta akan mutane kamar yadda kuka gani a yau an riƙe hotannin wasu shehunnai wanda wannan shehunnan ma ba a da garantin cewa mutanen kirki ne wataƙila ma mushrikai ne wataƙila ma arna ne zindiƙai ne baka da dai garanti saboda sanin abin da ke ɓoye sai Allah amma kaga an riƙe su abin bauta wani zai sa hotonsa ɗaya ki kaga yana mushi sujudi yana roƙon shi kuma bayan Allah wani ya kafa akan motar shi wani ya rataya akan wuyan shi don neman albarka kaga me ya kai haka lalacewa kaga mun zo muna maimaita sira abin da ya faru da mutanen annabi no da suka kafirce shi a ce ga wani shehu ya bayyana akan bango kaga mutane suna cincirundu suna tafiya wurin suna shafan wannan bangon da neman albarka wannan wani irin lalacewa ce wannan wani irin ƙarya ce wannan irin lalacewa ce da za ta sa al'umma su rika neman bangon wata unguwar da aka tara ƙasa aka yi birgina watakila da ruwan gwalalar ma aka damu laka aka yi birgin a dinga shafa shi ana shafa mashi gidan neman albarka kaga wannan shine illar rika hotunan wasu mutane masu kirki masu girma da yin guma kansu hakan yakan sa wata rana a rike su abun bauta kuma bayan Allah ina fatan mun gane sai Allah ya ce مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله ملوكين سركيتي مما خطيئاتهم من تفرقوا مع الميسكة أنكا وتني للتعليل ما دكي بيباينتا سيتا زمنتو توكيدني دنك أرفا فونشان مما خطيئاتهم sababin laifukansu da zanubansu da shirka da suke yi da Allah ohuriku sai aka dirmiyar da su a cikin ruwa su ne mutane annabi na da suka kangare mishi suka kafurce ma Allah suka ƙi su dawo daga bautar gumaka ya kira su dare da rana ba hanyar da bai bi ba domin ya nuna musu Allah shi kaɗai su bauta mashi suka ƙi sai Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su ne ta hanyar dirmiyar da su a cikin ruwa Allah ya umarci annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya kera jirgin ruwa wanda masu imani ne kaɗai za su shiga cikin wannan jirgin ruwan Allah ya tsamar da su daga wannan dirmiyar da za a yi wanda har mutanen suka kasance suna masa izgiri gashi yana yin jirgin ruwa a inda babu teku suna ganin cewa shi dama ma'aikatan katako ne idan ka tsaya ga aikin katakon ka mana suna mushi izgili suna mushi abin da ba'a da makamantansu ashe shi ya san abin da ke faruwa Allah ya kori shi cewa ya aikata jirgin ruwan ya kira shi wasna ilfulka bi a'yunina wa wahayina haka annabi nuhu ya kera jirgin ruwan nan da Allah ya tashi hallakar da su sai ya buɗe musu ruwa na ban mamaki sama ta tsage da ruwa irin ruwa masu kwarara sannan ƙasa ta ɓari ita ma ta dinga fitar da ruwa waltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai gashi ruwa sun haɗe akan wani al'amarin da dama Allah ya kaddar hakan zai faru ruwa ta sama ruwa ta ƙasa ina zaka shiga ka ɓuya in gida kake cikin ɗaki kake za su fito ta ƙasarka in waje kake za su zubo ta samanka babu tsira babu wanda zai kubuta sai wanda ya shiga wannan batan na annabi lo alaihi salatu wassalam haka Allah ya musu ya dirmiyar da su fa udkhilu naran aka shigar da su wuta malamai suka ce wata wuta ake nihi saboda ai ba a riga aka tashi alqiyama ina fatan mun gane suka ce wannan wuta ana nihin a cikin kaburburansu wanda dalili ne da ke nuna cewa lalle akwai azabar kabari sabanin wanda suke musanta suke inkarin ina fata mun gane wasu na inkarin azabar kabari suna ganin cewa ba abu ne mai yiwuwa ba duk dalilan da suka zo suna nuna azabar kabari ba gaskiya bane suka karyata su saboda kawai ra'ayinsu ba tare da suna da wata hujja a zahiri da ke nuna babu azabar kabari kuma abin da ya shafi azabar kabari yan uwa al'amari ne na gaibi haka ce ki ina fata mun gane da mutum ya mutu ya shiga wata rayuwa ta daban ya bar duniya ya shiga rayuwar barzakh kuma bai ji kiyama ina fata mun gane wannan rayuwar ta gaibi ba abin da zai tsiratar da kai sai imani da abin da Allah ya faɗa ko abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu ne wanda hankali bai iya riska shi ko ya gane shi ina fata mun gane kuma duk wanda ya mutu ya shiga kabari sa'un mutuwa ce wadda aka saba sani yau da gobe kashe shi ne aka yi wani namun daji ne ma ya canye shi sunan shi ne matacce kuma kabarin shi shi ne mutuwar shi kawai ina fatan mun gani sawan an binne shi ko ba binne shi ba Allah sa mu dace malamai suka ce abin da ake nufi nan an shigar da su wuta shine azabar kabari kamar da imamul kushiri ya faɗa yace hadha yadullu ala azabil qabr kamar da Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratu ghafir النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أنا بجرو مسدوتا غدوا وعشيا سافيا ديما سنة رانا تاشع القيامة زأتي أشقد آل فرعون أشكم في سنن عذاب kenan kaga wutar da ake bujiro musu da ita a wani yanayi ne a cikin kabarinsu ina fata mun gani hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud da mustadrak na imam al-hakim da sanadi mai kyau hadisin al-bara annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yadda mumuni ko munafiki zai kasancewa ko kafiri yayin da aka dauki rayuwar shi idan aka je aka binne shi cikin kabarin shi annabi ce fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a maido mishi ran shi a cikin gaggan jikin shi fa yatihi malakan mala'iku guda biyu su zo mishi fayujlisanihi su zamanar da shi fayakulanu lahu man rabbuk su ce da shi waye ubangijinka fayakulu ha ha la adri in kafiri ne ko munafiki da makamantansu wanda ba su imani da Allah ba zai dinga cewa ha ha kawai yana kowa ya ce ban sani ba sannan su ce da shi ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum wani mutum ne wanda aka aiko shi a cikin ku idan mumune ne mutumin kwarai zai bada amsa wadda ta dace idan kuma kafiri ne ko munafike sai yayi kowa ya ce la adri ban sani ba fa yunadi munadin minas sama sai mai yayi kuwa yayi kuwa daga sama an kadhaba cewa ƙarya yake wannan fa fafrishuhu minan nar sai ya ce kuma sa shimfida daga wuta waftahu lahu baban ila nar sannan ku bude masa kofa kai tsaye zuwa ga wuta fayatihi min harriha zahin wuta ya dinga zo mishi wasu mumiya da kudatta wa yudayyaku alaihi qabruhu sannan kuma kabarin shi ya matse da shi har sai a wazun shi na dama sun haɗe da na hagu wanda ke nuna akwai azaba kabari ina fata mun gane sai dai kawai kai imani ka sallama al'amari ne na gaibi idan kuma kai musu ba ka da wani dalilin da ke nuna babu ina fata mun gane kuma duk wanda ke karyatawa zai je ya gani shin akwai kin ko babu Allah ke shi mai kare falam yajidu lahum min dunillahi ansara kuma ba za su taɓa samun wani mataimaki wanda ba Allah ba da zai ba su tallafi da agaji game da azaba Allah madaukakin sarki wa qala nuhu rabb annabi nuhu yace ya ubangiji na la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara ya Allah kada ka bar wani kafiri daga cikin wannan ƙasar mazaunin gida ko da mutum ɗaya ne ya Allah duka ka hallaka su wannan ita ce annabi addu'ar da annabi Nuh yayi akan mutanen shi lokacin da ya kuna ya kira su suka ƙi Allah ya tabbatar mushi da cewa wasu ba za su taɓa yin imani daga cikin mutanen shi sai wanda suka riga suka yi imani da ya san da haka sai ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji hallaka su gaba ɗayansu kar ka bar kafiri ɗaya mazaunin gida daga cikinsu innaka in tadharhum innaka in tadharhum ya Allah idan ka bar su suka rayu yudillu ibadaka za su batar da bayinka duk wani wanda ke son imani za su hana shi wala yalidu illa fajiran kafara sannan ba za su haifi wani ba sai fajiri kuma kafiri ɗiyan da za su haifa fajirai ne ɗiyan da za su haifa kafirai ne kuma ba za su bar wani ya shiga musulunci ko yi imani da kai rabbi ya ubangiji ighfir li wa liwalidai ka gafarta mini zunubaina wa liwalidayya kuma ka gafarta ma ma'aifana wannan dalilin da ke nuna iyayen annabi no musulmai ne tun daga shi ya roƙa musu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zunubansu saboda inda ba musulmai bane ba ba zai nema ma iyayen shi gafara ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce ma kana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba bai dace ba ga annabi ko wanda suka yi imani da Allah su nemi gafara ga wanda yake mushrikai ne ko da ko mafi kusanci ne ta fuskar jini a wurinsu kaga wanda ke nuna cewa iyayensa menene ne musulmai ne tunda ya nema musu gafar ubangiji kuma Allah bai maida masa wani man dakala baiti mu'mina da wanda ya shiga gidana yana mai imani da ni walil mu'minina wal mu'minat sannan ya Allah kai gafar ga mummunai maza da mummunai mata wala tazid adh-dhalimin illa tabara kada ka dada mu azzalimai da kafarai komi illa tabaran face su halaka ko hasara malamai suka ce wannan addu'ar ta annabi no ta shafi dukkanin mumuni a doron ƙasa wanda yake nada da nayinsu rayayye da wanda yake matacce haka imamu dhahaka ya ce wannan addu'a ta annabi no addu'a ce mai gamewa ya zuwa tashin alkiyama abdullahi ibn kathir ya ce du'a'u li jami'il mu'minina wal mu'minat wannan addu'a ta annabi no addu'a ce da ta shafi dukkan mummunai mazajensu da matayensu وذلك يؤم الأحياء منهم والأموات وذلك يؤم الأحياء منهم والأموات كما أن الدعاء تنا غمي رايينس دم تتنس قبعدا ولذا يستحب مثل هذا في الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام yace shi yasa ya kamata ai koyi da annabi no game a cikin wannan addu'a da yake ta mummunne mazajen su da matayensu kuma da abin da ya zo na hadisai ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna falala nema ma ƴan uwanka musulmai da mummunai gafa Imam Tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Ubada anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga annabi tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace man istaghfara lil mu'minin duk wanda ya neman ma ƴan uwan shi mummunai gafara mazan shi walil mu'minat da ƴan uwan shi mummunai mata ya nema musu gafara كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله زي ربوتا مشي kyakkyawa akan kowane mummuni mazajensu da matayensu me ya kai girman wannan falala kamar ka ce ya Allah ka gafarta mini ka gafarta ma ƴan uwana masu imani mazajensu da matayensu to Allah zai karba maka addu'arka ta hanyar baka kyawawan aiki adadin dukkanin mummunai mazajensu da matayensu wanda suka gabata da wanda za su zo nan kafa kaga wannan yana nuna mi falalakka nema ma ƴan uwanka gafara wanda kuma shine manhaji na na magabata duk mutanen kwarai kama daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'un tabi'u tabi'in abinda suke yi kenan sai suna nema ma ƴan uwansa da suka gabata gafara ina fata mun gane wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratu nuh za mu shiga suratul jin mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا suratul jin ita ma sura ce makiya da ke da ayoyi 28 sababin sabkar wannan sura mai albarka shine kamar yadda imam al-bukhari da imam muslim da imam tirmidhi suka rawaito daga abdullahi dan abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da wata tawagashi na sahabban shi sun tafi zuwa suku uqas a wannan lokacin an sha makance tsakankanin shedannu da labarin sama kuma sannan aka dinga turo musu aman wuta daga tauraro a wannan lokacin shedannu suka dawo akan kawunansu suka dinga tambaye kansu me ke faruwa an tare sama bayan da za a yanzu mu dinga samu labarin sama me ke faruwa ne an rage an shiga tsakankaninmu da abin da ke cikin labarin sama sannan kuma gashi an dinga turo mana tauraro masu aman wuta sai suka ce da kansu to menene ya kawo haka sai suka ba junansu shawara cewa mai yaɗu a doron ƙasa gabascin duniya da yammacinta magami ke faruwa ne menene yasa yanzu sama ba ta shigowa kamar da sai suka yaɗu a doron ƙasa wasu daga cikin shaidannu sai suka fuskanci tihama wanda a wannan lokacin annabi na ɓangaren tihama daidai wani gari da ake ce mishi nakhla yana nufata suku okaz annabi yana sallah tare da sahabban shi sallah asuba lokacin da suka zo suka isko annabi na sallah sai suka ji shi yana karanta alqur'ani mai girma da suka ji alqur'ani mai girma suka tsaya suka shurara suka fahimci abin da ke cikin shi na sako suka gano girman kiman maganan nan suka san wannan magana ba ta kama da maganar mutane ko maganar makaryaci suka fahimci cewa wannan usulubi halitta daga cikin halittu ba sai su yi shi ba da suka zo sai suka ce mu mutanen su inna sami'na qur'anan ajaba bi ma'ana dalilin da ya hana mu hau sama masato zancen da mala'iku suke yi game da abin da zai faru a doron ƙasa mu zo mu gaya ma bokaye babu abin da ya hana sai sabkan wannan alkur'ani da hawa sama suke wani akan wani wani akan wani sai sun je sama ta ɗaya suna da mazamnai da suke zamnawa don shuraren mala'iku mi suke tattaunawa game da abin da zai faru a doron ƙasa idan suka ji zancen mala'iku sai su sato sai su gudu su gaya maboka wannan lokacin sun haura za su hawa sama sai suka iske sama cike da mala'iku suka iske sama an cika ta da tauraru masu aman wuta shi yasa suka ba kansu shawara me ke faruwa ne tabbat abun akwai abin da ke faruwa a duniyan nan da zai hana mu samu labarin sama ashe shine sabka alqur'ani mai girma akan mafificin halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake ce mu annabi ya gaya mu al'ummar shi qul annabi ka ce mu al'ummarka uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama annahu istama'a nafarun min al-jinn yadda lamarin yake istama'a nafarun min aljin wasu kaso daga cikin aljanu sun je karatun alkur'ani da nake dan annafar adami ne da kan faru daga uku zuwa goma ina fata mun gane an samu wani gungu na aljanu da suka zo suka ji yayin da nake karanta alkur'ani faqalu sai suka ce ma 'yan uwansu lokacin da suka koma wurinsu inna sami'na qur'anan ajaba lalle kan mu fa mun ji qur'anan abun karantawa ajaban da ke dauke abun da da ke dauke da abun mamaki wannan alqur'ani yahdi ila rushd yana shiriya yana yana yana shiryarwa ne ila rushd zuwa ga tafarki madaidaici fa amanna bihi da haka sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada da dai ba za mu taɓa yin shirka da ubangijinmu da kowa ba وأنه تعالى جد ربنا kuma lalle ɗaukakar ubangijinmu ta ɗaukaka mattakhadha sahibatan wala walada da dai Allah bai riƙe mata ba sannan kuma bai riƙe ɗa ba wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatma kuma lalle yaqulu safihuna wawayen daga cikin mu ne suke faɗa suna masu cewa ala Allah akan Allah madaukakin sarki shatatan zancen da bai dace da shi ba shine zalunci mutanen wawayen daga cikin mu ne suke dangana ma Allah zalunci suna yin shirka da shi wa anna sannan mu aljanu zananna mun kyauta zaton cewa allan ta kolal insu wal jinnu ala Allah kadhiba da dai mutane da aljanu ba za su taɓa yi ma Allah ƙarya ba shi yasa abin da suke faɗa sai muka yarda da shi amma yanzu kan mun gane cewa mutane da aljanu sukan yi kiran ƙarya su dangana ma Allah su ce yana da ɗa su ce yana da mata da makamantansu su dinga bauta manu wanda ba shi ba don haka mu kam ba za mu bi su ba ba za mu musu ɗa'a ba za mu riƙe Allah shi kaɗai ne abin bauta wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa kuma an samu rijal mazaje min al-ins daga cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al-jinn suna neman tsari daga mazajen aljanu fazaduhum rahaqa sai hakan ya daɗa ma aljanu girman kai da ɗagawa ina fata mun gani da aljanu fa yadda mutane ke tsoron aljanu haka aljanu suke tsoron mutane da tawagan mutane ta sabu kauri aljanu za su watsi su ɗaya ɗaya kamar yadda kuka sa a ce ana nan zaman aljanu ya bayyana kowa zai watsi haka su masu ki to sai kasance yanzu mutane idan suka zo sabu kawuri sai su dinga neman tsari da aljanu su ce ya aljanun wurin nan manya-manyan muna neman tsarin sharrin ƙananan kuku hana su kasu cutar da mu ya suka gano aha bi ma'ana su mami tsoronsu suke hakan sai yasa suka daɗa cutar da su in ba haka ba aljani shi ma tsoron mutum yake irin yadda mutum yake tsoron aljani amma da yake mutane sun lalace suna neman tsarin aljani sai aljani ya cutar da su wanda kuma haka ɗabi'a take wanda bai san halinka yake jin tsoronka da ka nemi tallafin shi sai ya zammi ya fita tsoron sai gana shi kai banza ne ba wannan lokacin to haka aka yi ina fata mun gane don haka mutum bai dace ba ce yana nuna wani tsoron aljani a cikin zuciya shi ina fata mun gane ya yi sha'anin gabansa su ma sha'anin gabansa suke yi ina fata mun gane ka yi harkokinka su ma harkokinsa suke yi kuma ina za ka raba su da wuri inda kake su ma za su shiga in ɗaki kake za su shiga ɗakinka magewaya ne suna ciki a masallaci ma nan ba a rasa su su ma halittu ne kamar sauran halittu Allah ya turo annabi zuwa gare su kamar yadda ya turo annabi zuwa ga sauran mutane ina fatan mun gane halittu ne kamar mu kenan wa annahu zannu kama zanantum allan yab'ath Allahu ahada sannan su ma sun yi zato irin yadda kuma kuka yi zato mutane cewa Allah ba zai turo wani ba bayan manzannin da suka gabata ko ko Allah ba zai tashi mutane bayan su mutu ba alƙiyama haka yadda kuke da wannan mummunan zato haka su ma aljanu suke da wannan mummunan zato daga cikin su akwai wanda ba su yi imani da cewa za a tashi alƙiyama ba kamar yadda sauran mutane ba su yi imani da cewa za a tashi alƙiyama ba ina ga lokaci yana za mu dakata abin nan mu faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure kuma kamantin shi Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi